أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi 25 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 16 ga watan 4 2023 muna cikin tafsirin suratul rahman jiya mun tsaya aya ta 28 ta wannan sura suratul rahman insha Allah yau zamu tashi aya ta 29 kayan nan akwai yan tambayoyi kayan tambayoyi akwai tambaya wadda take zawa da yawa daga ciki daga waje ganin hali da ake ciki na tsammanin sallar idi a ranar juma'a kenan masa'alar sallar idi in ta dace da juma'a irin abin da yake zawa na yin juma'a akwai juma'a ko ba a juma'a ko kuwa ma wasu na ka hatta da maganar shin akwai azura ko babu azura kan wannan na zo da littafin abi dawo shi za mu dogara da shi kadai ga balaga ɗalibar ilimi suna yi ɗauka su jiba sai sauran kudin shawahid a abu dawud littayi babi na musamman yayi bab idza wafaqa yawm al-jum'ati yawm al-eid idan ranar juma'a ta dace da ranar idi me magana kan shi ya kawo hadisi na iyas bin abi ramala ash-shami yace ya halarci muawiya bin abi sufyan iya ma zaid ibn arqam tambaya cewa ashhadta ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam idain ijtama'a fi yawm qala na'am qala kayfa sana qala salla al-eid thumma rakhasa fi al-jum'a fa qala man sha'a an yusalli falyusalli subhanallah أسوي تمويل ما من هذا kenan abin da yake ruwaya ta wadda take bayani kan matsalar idan idi don cewa ka halarci idi tare a sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar juma'a ci kwarai yato da idi ya dace da juma'a yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ya sallaci idi kuma ya rangwame akan juma'a yace mai so ya zo juma'a ya zo wannan ruwaya kenan to wannan bayan akwai ruwaya daban ta Abu Huraira wanda ya kawo ta cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ijtama'a fi yawmikum hadha idan faman sha'a ajza'ahu min al-jum'ati wa inna mujammi'un manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce yau dai idi bi sun haɗu shine idi na sallah da idi na juma'a yace to wanda ya so juma'a ta isra mai akan idi kuma amma mu duk da haka za mu yi juma'ar amma ba dole ba ce wani shi ne abinda sha marfu'i abinda annan sallasar ya faɗa game da idi in ya zo ranar juma'a wanda ya idi ba sai ya zo juma'a ba da za a tsaye da juma'a zuwa ne ba wajibi ba to yanzu masala abinda ke da alaƙa wannan nassin marfu'i me maganin magabata haka me magana kan azuwa baka zo ba juma'a me wannan azan Abu Dawud ya karuwa ta ta bin Abi Rabah yace salla bin bin Zubair fi yawm fi yawm juma'a awwal an-nahar thumma ruhuna ila al-jum'ati falam yakhruj ilayna fasallayna wa hudana وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة عطاء بن أبي رباح كما من تابعين المجد بن عباس سوران تابعين سوران صحابين almajirin sahabbai na ta'a iya cikin wanda suke malaman tabi manya mutanen makka kuma cewa iya daga cikin su bilal shi ma da bakan fata ne a ta'a a ta'a ya ce ya sallaci abdullahi bin zubair yana gwamna yana abin mummuni a makka ya mana sallar idi a ranar juma'a farkon rana sai muka huto juma'a bai huto ba sai kowa sallar shi kadai ibn abbas bai na kai ina ina ta'if shugaba duka ma juma'a rubuta ba duka ba juma'a ba gaba duka ba juma'a ba sai da ibn abbas ya zo gari ya zo maka suka ba shi labari ga abin da ya wakanawa ga abdullahi bin zubair ya sallar idi ya ki hutawa juma'a ibn abbas ya ce asaba sunna ya daidai da sunna idan sahabi ce sunna kenan abin marfu'i ne annabi ne ke tabbatar da haka wannan ruwa kenan sai wata ruwa ta aka ya ce ishtama'a yau mai juma'a ta wai mai fitar al'ahad bin zubair faƙali idani ishtama'a fi yamin wahid fa jama'a huma jami'an fa sallahu ma raka'atain bukuratan lam yazid alaihima hatta sallal asar ya ce abdullahi bin zubair in ji a ƙabin ba a zamanin shi juma'a ta zo daidai da sallar azumi irin yanzu ya ce sai ya ce musu idi biyu ya haɗu a rana guda za mu gama su tare sai sallaci raka'a biyu ta idi tun da sahi sai ce lam yazi da alaihima bai ƙara ba a kan wannan raka'a biyu bai ƙara salla ko ɗaya ba hatta sallar asa sai da ya sallar asa akwai azuwar? a wannan lafazin haka yanzu wannan shi ne maganganu kan wannan mas'ala cewa ma wanda ya sallaci hadisi marfu'i wanda ya sallaci idi ba sai ya zo juma'a ba cewa juma'a ta idi ya dauke juma'a idan aka yi juma'a ba zo ba ba zo ko sai to amma duk da haka kasan magabata akwai sabani maganin malamai amma wannan shine zahirin nasi wanda ke da alaka da annabi sallallahu ko da sahabbai shine wanda karanci fiqh sunna ta sai da sabit haka ta abu malik za ta ɗin hadisan daban daban har shi ibn zubair ke cewa a ta yake cewa ina daga cikin masu inkari ne sallar azhar kita azhar ta ne daga baya labari ya zo shi sunna ce shi ma shikenan eh me fika suna a sai da sabit da ya kawo baba na wannan mas'ala gashi dai abin da ibn zubair yayi da wannan ruwaya sai ce to wannan mas'ala a wajen hanabila wajibi ka sake ka sake sallar azhur kai azhur amma juma'a ta kafta haka yace haka yake mazhaba ta hanabila amma sai yake cewa zahir adamul wudu sai yace a zahirin magana ba magana wajibcin sake sallar azhur wannan abinda yace yake maganar da maka kenan mun je magana a takaice yan uwa wannan abin idan Allah ya kai in ya dace da juma'a da idi ba wata doguwar jayayya idan mutum ya zo juma'a ba laifi bai ya suna idan bai zo ba kakka zarge shi saɓani kan azuwar ne kurin aiki shi ma da kajin nassin nassin hadisi marfu da makuli kuma da maganin malamai allahu alam mu dai gaskiya mun taɓa yi haka daga juma'a daga idin sai a tsaye da asar sai ya ce ya halitta mutum ya huta daga masallaci in an kiran sallah alhali yana kiran sallah a wani masallaci wani yana ishara akwai masalar hana huta daga masallaci bayan kiran sallah annan salasim ya hana huta daga masallaci wani daga an yi kiran sallah abu da ya kallon wani ya da huta ita wannan sa'a ban kasin ba a huta daga masallaci bayan kiran sallah to mana ce sai dan ako uzuri yakan yi kai liman ne a wani wuri ko mai kiran wannan kenan an san da uzuri na huta wannan kuma zai zama ba sai ke ce ya halitta shi da wani waya halitta shi da wani su zamana su sabke alqur'ani su da jama'a haka bayan sati dan uwa mas'ala musulunci bai kiya ba da ake cewa ana muzakara da ake musaffa ana karantawa ni ina jin kana jin nawa ina da gyara ka gyara mini amma dai cikin aikin magabata a zo mutum biyu ko biyar ko bakwai ko goma ko su sabka ba sabka suka yi ba kowa abin da ya karanta shi ne shi me yasa ya ka zo kai mun gamu kowa ya karanta wannan izi goma wannan takwas ne wannan biyar ba sabka ba kai kowa na shi sai wani ke cewa wanda yake da azumin ramuwa zai suka shawar Allah kai mu an wa masala ta azumin suka shawar shi kullum abu da kan musani annabi sallallahu alaihi ya ba labari Allah subhanahu wataala ya ce bawa na bai kusance ni ba da wani abu da na iso kama abin na farta mishi don roman nafila ba ta kai farilla ba a wajen Allah subhanahu wataala don haka abin da ya yi in azumin ba da yawa ba ne ka yi ƙoƙarin gabatar da ramuwa tukon ka yi sita shawa don abin da ke nasin hadisun ma ce a yi man sama ramadan su ma aka ba wa sita min shawa wanda ya azumci ramadan sai ya biyo bayan ramadan da azumi shida to kai ramadan ke amalla ke saura ka ga wani ramadan ba ko na ba kanka gaskiya magana don haka kuma ga muhimmancin farilla akan nafila abinda malamai ke cewa in ramo tana da yawa ko uzurin baka iya gaba daya ganin shi wannan mai hucewa ne kana iya yin sitta shawar daga baya kai ramuwa wallahu a'lam bismillahir rahmanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل, كل يوم هو في شأن الله سبحانه وتعالى duk abin da ke cikin sama da ƙasa nan yana roƙon Allah mana yana buƙata a wajen Allah ko ma menene sama da ƙasa iya buƙata a wajen Allah subhanahu wata'ala ko ma menene da haka shi Allah subhanahu wata'ala kulla yawmin huwa fi sha'n ba wata rana ta fashin aiki a wajen Allah ko wata sa'a da ba aiki a huta irin dan adam kullun cikin lamarin ciki kullun iya cikin wani sha'ani wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta bata da yana cewa min sha'anihi an yakfira dhanban wa yufarrij karban wa yarfa'u qauman wa yadau akharin wa yadau akharin iya daga cikin sha'anin Allah lamarin Allah ya gafarta ma wasu kuma ya yayi bakin ciki ya ɗaukaka wasu jama'a ya kaskantar da wasu kullum cikin aikin Allah yake a ba wannan a hana wannan a ɗaga haka Allah kullum kowane lamari kowane lokaci ba lokacin da bai cikin lamarin shi ya ce fabi ayi ala'i rabbi kuma tukaziban bayi daga cikin neman ubangiji da wacce ce kuke karyatawa ba ta Allah ba babu ni wajen da karyatawa ya rabbana ci gaba سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am sanafrugu lakum ayyuhas saqalan cewa zan yi asalin ana kawo wasu na kawo tafsirin a kenan Allah zai wani aiki ne ya kare wani daban wani aiki na han Allah wani aiki in gama da wannan a Imam Bukhari kan wannan hadisi kan tafsir iya ce mana san hasibukum ayu saqalan man Allah kurin zai muku hisabi na musamman ya ku aljannu da mutane wani iya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala zai hisabi a ranar kiyama zai wa mutum da aljanin hisabi kowa za a mai binciken aiki Allah ta kamar mato da wannan kalma fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban daga neman ubangiji wacce ce kuke karetawa ba da muke karetawa ya rabbana ya ma'ashar jinn يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا نعم أكوي جيجي يدا الله سبحانه وتعالى zai gwada girman shi izza shi da buwaye shi game da masu taurin kai mutane da aljannu Allah zai kira ya jama'ar aljannu da mutane Allah zai ce in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu nan Allah ya gajiyar da su ne ya taron mutane da aljannu idan za ku iya ga su nan da nan ga mutum da aljani a hilin kiyama ga su gaba ɗaya a wuri guda don an gabatar da su don isabi Allah zai ce ku mutane da aljannu idan za ku iya kowane ɓangare ga hili ne ga hili ga mai doki ga sama ko ƙasa in za ku iya zuwa ku tsere wani hirin ku tsere in gwani wurin gudu ku gudu in akwai mai iya gudu ya gudu ga nan sama ko ƙasa akwai mai iya gudu ya tsere hirin kiyama babu ba ku da wurin zuwa nan a gaje da kasan ba yadda ka iya dole ka sadaka he abin da aka yi da kai Allah ce la tanfuzur ba ku iyawa bara ba ku da dama Allah ba kuna a gaban Allah babu wurin gudu za ka ce ka tsere ka yi gudun hijira ka ama hisabi ka ama shara na duniya da mutum ya tsere wani guri ya tsere koyi a ga kuna a gaban Allah ba wurin zuwa Allah ce lata ba ku iya zuwa ko ina illa bi sultan sai da wata hujjar Allah kenan sai da uzunin Allah kuma Allah ba zai ba ku uzunin gudu ba fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban wai mutane da aljinu a cikin ni'imomin ubangiji da Allah ya mai ba wani ne mun dashi a cikin ni'imomin ubangiji wacce ce kuke kareta ba ta Allah bace babu da kuke kareta ya ubangiji yursul alaikum ashwazun يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bar labarin yanda zai da ‘yan wuta a cikin halin azaba yursalu alaikuma shuwazun minna unuhas falatan tasira Allah ce za a aiko muku halishi na wuta da narkakkan tagulla za mu ce nau'i da zaka ta kowane ɓangare za su samun azaba ta ruwan tagulla narkakka ta kuma halishin wuta domin wuta akwai harshe mai walwal mai ci balbal aka ce nuhas ɗan uwa mai ka nuhas ko a ce min haji wuta irin ta ƙarhi da ka ƙarhi wanda ya san ƙarhi ko ya san ƙarhi haka na gashi ba a gama zahin ƙarhi da na ruwa ba masu dole sai ba gama su yanzu misali ɗan uwa idan ruwa iya tawasa a san da gire ƙarhi akwai mai ya dace ƙarhin ƙarhin akwai mai ha akwai mai wisan da gire tsaye na ke wisan da gire wani ƙarya ha wisan akwai mai wisan da gire kacan da gire ya dace da ƙarshen ƙaryan kenan ba ɗaya ba ce ba wuta mai ƙarhin narka ƙarhi da mai narka da mai narka ruwan zaki daban-daban ne an sa gama ƙarhin wutar kenan narkakkar tagulla irin nan azaba ga halishin wuta ta mu ga narkakkar tagulla da ita Allah zai zubawa ɗan wuta kuma ce falatan tasiran kuma da mutum da aljani ba mai kamawa ba mai kama ma wani da asira ba mai ma wani ko amanin ko ne fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban Allah da sake cewa mutane da aljannu da watannin iman ubangiji kuke karyatawa ba da kuke karyata ya ubangiji ya Allah ce فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Allah ce idan sama ta tsage idan sama unshaqat ko idan sama ta tsage wa anat rabbiya wa hukat ta nemi udun ubangiji kuma ta cancanta mu ta kace sama in ta tsage kenan wani abin da zai wakana ne a wunin kiyama ita kanta sama ta tsare ta tsage fa kana wardatan kaddihan ta koma an da kallon sama kaman bula ko nau'i na bula midanta za ta koma jajjawur kamar jan fata sama nau'in kulajin sama daga bula zai koma ja Allah ce fa bi ai ala'i rabbikuma tukadiban mutane da aljanu daga ni'imamin ubangiji wace kuke karyatawa ba ta Allah bace ba da mai karyata ya ubangiji فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Hmm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ce fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan a wannan rana ba wanda za a tambaya game da laihi da kai kai kai kaza sai an tambaye ka akan laihin da kai amma tambaya na mana mala'iku ba sa buƙatar ma tambaya akan laihin da kai nan ba ce ba tambaya don Allah ya rantsuwa fa rabbik da nasalar kuma jami'in amma kan amalu wanda Allah zai tambaye kowa nan tambaya ta neman sanin su laifin su ajama da ku a ba a tambayan mutum ko aljani laifin da yi Allah zaka dalili a gaba nan take nan ba a buƙatar tambayar laifin an je an ƙare amma kowa ya sabi kuma kowa da alamun shi fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban Allah ce daga cikin neman ubangiji wacce kuke karyatawa ta Allah bace باب يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah ce yu'rafu al-mujrimuna bisimahum za a gano miyagun mutane da alamar su malaku ba ta tambaye ku kowa da alamar shi da irin matsayin laifin shi dan haka ba sa bukatar tambayar kowa fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdar za a kama yan wuta Allah ka maganar nawasi na jama'an nasi ma'ana daga gaba da gashin gaban kai da kawahuwa Allah ba mu labarin lokacin da ɗan adam ta ƙure mishi ya zo a hilin ƙiyama ga takardu a hannun hagum ya tabbatar da ta ƙare yana ya laita hakanatul qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya iya cikin wannan jaje Allah zai bar umarni khuzu faghullu thumma al-jahima sullu sun fi silsatin zar'uwa saba'una zira'an fasuluku iya cikin jaje na ya gama yawo dama daga wannan mutuwa an kare kaza kaza kaza Allah ta ban mala'iku umarni khuzuhu fa hudu ku kama ku darime an ce nan Allah bai kama su kuma mala'ika ba kun ja khuzu ce mala'iku za su kai min rida mai rawo kamo eh ko wani ke rida wannan jaka gidan manya a cewa dogare ku kamo shi gani ɗaya zai ka tashi kowa zai kari abin rabu da kamo ka tana mala'iku ne kuma na azaba Allah zai bar umarni a kama Allah ce ku kamo shi ku sa cikin wannan sarƙa mai zira'i saba'in kirin Allah ya gama siffar abin da za a yi gashi na adame kurin kamowa za a yi ba a tambaya kowa mai kai mai kai ba ruwan mala'iku da tambaya ka kowa da alamar shi yu'rafu yurfun mutum bisimahum za a gano miyagun mutane bisu da alamarsu fayu a hazu bin nawasi wa laƙadam za su ɗaukansu da gaba da ƙawahuwa za su suna wurga cikin wuta eh ana kama ana wurgawa ana kama ana wurgawa allah kiyaye can dai allah kiyaye allah kiyaye allah ya ce fabi ayi ala'in rabbikuma tukadiban mutane aljanu wa a cikin neman ubangiji wata ni'ima kuke karyata ta ubangiji wanda yana akwai jan hankali Allah mana ni'imomi masu yawan gaske wanda kuma cikin su muke rayuwa muke kai da kawowa da kamata mu wa Allah mai ni'imomi ba fitirci ba shi ma'ana kenan bai dace ba tunda mun imani wani ayat babu ɗaya ta wanda ta Allah ce muke ciki duk abin da muke karɓar ni'ima gaba ɗaya na Allah ne sai Allah ce hadihi jahannam هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون na'am يطوفون بينها وبين حميم آن Mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wata'ala ke cewa hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun wannan wuta da ake bamu labari ita ce wutar da miyagun mutane ke cewa ƙarya ce labari ne ita ce babu ta gata he ga sunan masu cewa ƙarya ce ya tufuna bainaha wa baina hamimin an he ga sunan suna kai da kawowa tsakanin bala'in azabar wuta kuma da wani ruwan zafi na musamman ana zubawa iya narke fata da abin da ke cikin ciki nan a sha a- a- don a gasa su nan kuma a zuba ruwan zaki ga su masu ɗai ga su a cikin halin adaba dumu-dumu tsakanin azaba ta wuta da ruwan zaki fabi ayi ala'in rabbi kuma tukaddiban allah ce bayi da wata ni'iman ubangiji kuke karyata babu yanzu mun ji yan wuta allah ke allah rawa mutu allah rawa mutu ke yan aljanna karanta mu ji ولمن خاف مقام ربه جنتان نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am yanzu mun kare yan wuta muna fata Allah mun Allah rawu ta ko hanya kan mu kama Allah kiyaye Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih jannata duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangiji yana da alƙawalin wani nau'i na aljanna guda biyu gida biyu na aljanna ‘yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala mu labari wa amma man ham wa amma man hafa maqama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى can da labari wanda a nan duniya ya ji tsoron ranar tsayawa a gaban ubangiji a wunin kiyama ya wannan imanin iya tsoron ya tsaya a gaban Allah ya bincike shi ya kama shi da laifi kaga mai wannan hali zai bi dokar Allah zai kauce ma abin da Allah hana shi ne nake wa labari sakamakon wannan bawa wanda a can ya ji tsoron tsaya gaban ubangiji ya hana rashi ta wannan hannunsa anil hawa ya hana ran shi abinda take so da rai ɗabi'a ɗan adam so ke a more a ji daɗi zuciya kenan a more dukkan moriya ba ta san wahala rai ba ta san wahala eh so take a ji daɗi a yi ma sha'a ba ta da doka to an gaya matan sai ka yi yaƙi da ita an ce yan wani rai ɗabi'a tana da wani hali an ce na maratib akwai za ta yi wata martaba ta hama mujahada fama kake kana fama baka so kana so yau gobe sai kaga wannan ran ba magana so ba ba hawa ba sai kama kyamar abin take ma bata maka ta shi bata maka ta shi ba yau gobe in bai kana fama zuciyarka kan aiki kaza wala za a waye gari wani abun baka masa shi balle kai fama zuciyarka shi a wani malamin mai duk da akwai mai waka wanda inda ke cewa wanda ke cewa annafsu katifilin tuhmiluhu shabba ala حب الرداء وإن تفتنه ينفاتمي wasu sai abu na waƙe wana yake ta rai rai zuciya kamar yaro ƙarami yaro ƙarami in aka bar shi ba ya ishe ba sai zama ƙato ya kai da kawo ya sha nono ya je da gudu ya dawo ya sha nono a ruwan shi ƙaramin yaro nan san yaro ba ruwan shi bai yayi kan shi ya ta zai zaba amma ko ɗan shekara ɗaya ne ya san nono aka yayi shi in zo a tugu a hana shi in yi tangaro a hana shi sai ba tabbata ce zo ga bai zawa bai bukatar shi kuma bai bukatar shi ya rubu ana hana ana wata ne ko bai bukatar nuna gaba daya to ta ce ta ma zuciya haka take in kana hana ka kana hana ta to wata ran da kanta ga wata bukata abu ke ɗalib ya bukata ya yi zuciya ya yi kasa a Allah ka ya yi zuciyarka wata ne ga abin ma baka bukatar shi kwata kwata to irin wannan bayi ne Allah ya ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangiji iya da gidajen aljanna guda biyu na malaman tafsir na ce ka san adam ko a duniya a tsaye mamu kurtubi ya karanta wasu tafsirin cewa a duniya a tsaye bin ka saka tafsirin cikin tafsirin magabata dan adam duk mawadaci duk mai jin daɗi ya kaka akwai wurin shakatawa da abokai kuma can kuma wurin mata ka gaba mai zuwa ba mai zuwa gidan iyalai shi gidan iyalai daban na haka can wani ya kai nan kuma wurin shakata da abokai ne kenan aljanna ma gida biyu ce Allah muna labarin mata aljanna ba mai ganin su kuma ana gamawa da abokai akai ziyara da yan uwa kaka gaba gaba ta tare bana ka taka a na ake gamuwa irin wannan gidan ne daban aljanna ta ga wannan kurin wurin shakatawa ne kun da abokai nan ta iyalai daban ta ziyara daban wurin shakatawa wannan kowa duniya mai wadata haka yake kenan Allah iya da aljanna kala biyu a takeice jannatan Allah ce iya da aljanna gida biyu wata ba sallallahu alaihi wasallam ke ba labarin wannan gidan aljanna wata aljanna gidan nata da birgin da komi da kwayan kayan aiki da kofuna wani gidan na musamman aka kurin zinariya ce kura komi zinariya ne wata kuma daya komi da kominta azurwa ce kura wannan wani gidan musamman ne na aljanna wani gidan na musamman na aljanna iri biyu Allah kai mu da samu shiga amin yace bayan tabbata Allah tabbata da wannan alƙawarin nashi duni tsoron tsaya gaban ubangiji yana da aljanna biyu Allah zai sake cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban mutane daga neman ubangiji wacce ce kuke karetawa ba da muke kareta ya ubangiji zawata afana ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ya ce zawata afnan wannan aljanna kowace shibkoki limus limus babu wannan rage rage rana babu magana rana rana rana inwa babu babu anan sallallahu alaihi wasallam cikin ruwaya bukhari ka muslim ya kawo yake cewa inna fil janna la shajaratun yasiru rakib aljawad fi sirriha mi'at amla qata'uha ma'ana da ruwa yake cewa da suka cewa aljanna ice guda na aljanna sai ta wazillin mamadu in wace gaba ɗaya mai don tsotso ba ta karewa yace ice ɗaya na aljanna doki maguji magujin doki ba haka ba magujin doki zai kinisa ya gudu ya gudu kasan ice guda na aljanna shekara ɗari iya kilisa da wutar da cikin inuwa ba wa zillin mamudud Allah kai mu ya ce ma'abuciyar itace ce masu harshe masu yaɗo masu kyau fabi ayi ala'in rabbi kuma tukaddiban mutane daga neman ubangiji wacce ce kuke karyatawa babu ya ce kuma na aljanna guda biyu ana wani labarin gidan biyuwa ga irin abin da yake ciki ce fihima ainihin fihima ainihin tajiriyan fabi ayi ala'i rabbi kuma tukazziban Allah ce fihima ainihin akwai a wannan gidan aljanna akwai ido guda biyu masu gudu a kalkashi na ido ido biyu an ce imma ta tsani shi ne wasu ido na musamman ne banda wacce zuma ta madara da waye wasu idanu ne masu yawo a cikin aljanna ko akwai wasu idanu guda masu kadawa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban daga neman ubangiji wacce kuke karyatawa bayan wannan ido biyu fihima min kulli fakihatin zawjan min kulli fakihatin zawjan فبأي آلاء ربكما تكذبان cikin dai ni'imar aljanna Allah ce fihima a wannan aljanna wa kowace cikin gidan biyu ko ina algare yake yace a kowace akwai dukkan kayan marmari dukkan kayan tumi kullu faci duka kin ba wanda aka rage yawa nan kadan nan da yawa duka kowace cike take da kayan marmari kuma ce zaujan kowanne kalabi ne an ce in mai kasa ne a duniya na kayan marmari alhaira iyar dan wancan da kusanci ba eh wani irin na kunin duniya irin shi ne amma ko kuma ne sunan shi amma kuma shi rikin mane ba kowanne kalabi ne duk kayan marmarin kalabi ne kowanne biyu ne kalabi allah ce zaujan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban daga neman ubangiji mutane wacce ce kuke karyatawa ba da muke karyatawa ubangiji ya Allah ce muttaqina ala furushin batainuha min istabaraq wajana aljannatayn dan fabi ayi ala rabbikuma tukazziban na'am an zai muna cin aljanna muna bayanin aljanna Allah ya gaba abin kaman gashi abin a gabanka ya ce muttaki'ina ala fursh yan aljanna suna kishingide a kan wasu nau'in shingudu na musamman ya ce ba ta inuwa min istabara ya ake gaya maka wai abin da ke ciki ba zai ba abin da ke waje ba wai irin kasa za a na ta matala kuma tashin kai ana tusa wani wani wani wani ciyawa ciyawa ko wani abu da abu da ko a cikin an san dai na cikin bai ba da bai kima kai ga manzo wani na cikin ma istabarqa ne nau'i na alhariri mai tufshi wannan aga maka na cikin ɗan cikin wani ba shi bai kudin koyi ma shi baka ganin shi ma a ciki yake ta ba na cikin ne kuma aga maka ba ta inuha istabarqa ne cikin abin da aka cika banda abin da ke sama istabarqa kuma a kishin gide ne bayanin kishin gide zama ne ɗan amori ɗan jin daɗi ne mai darura bai kishin gide bai bai wallahi bai kuma ga jarraba ko ya yi ga mashi bukula zama zai ita mai kace ba a kishin ba ba a kishin da darura zama ne na huta da jin daɗi amin ya ce wajen na jannatin da kuma mun ji labarin fakiha tun ka murmur iri ko to ka kai tsammanin ka san ana cewa a da wa'azin da turmi ko kurin ka bukaci inabi cikin ka zai cika wani ka ka bukaci wani kaza kun haka ka kako shi yau kumburi ne aka muka muka muka kumburi ya kamar da kumburi ne ma ka kumburi ne ka ga ya ishe ka aljanna hal hanya biyu ce ana yawo bisa hafin min zahab a tire a yawo mai so doka kuna ta ana bukata ga komi fure fure a cikin aice shi kuran aka ce abin da ake ɗaya da canta wajen jannata wajen jannata ne da kutufa daniya kana kwance ya ka curu kana zamne ka cira kana tsaye ka cira eh a jikin wai ba na ba bukata ko ba na yanka maka ba duk wanda kai kai wanda ka bukata ko ka ci a tire ko ka ciro kana kwance kana zamne kana tsaye a kowane hali Allah ce wajen jannatain dan abin diyan itacen aljanna dan kusa suke da kowa ta shine ta qutufu hadaniya eh ta aljanna kusa suke da dukkan aljanna Allah kai mu lafiya bayan wannan kuma Allah ce dai fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban daga neman ubangiji bayi wacce ce ku tsaye ta ba da nika ta ya ubangiji ya Allah ce gaba fihin na qashiratu tarf lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan na'am
فبأي آلاء ربكما تكذبان ara كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am bayan wannan kayan jin daɗi ya tafi hinna wa'annan aljanna wannan gidajen kowace akwai kasiratu tarf mata wanda ba su ga kowa ba kurin sai kai sai kai na a tele ba na ga kowa a tele ba ta mutu a tele a tele ba na ga kowa a gani a talabijin ta rubuta kowa ba ba wanda ta gani kurin sai kai kurin ba wanda kurin kai kaɗai ta sani eh eh kuma ya ce lam ya tsamsu hunna in sun kabalin malajan kuma garanti ne mutum ko aljini babu wanda ta taba su kurin kai ne kudin ba su san kowa ba ya kai Allah kai malahiya Allah ce fabi ayi ala rabbikuma tukaddiba bai daga neman ubangiji wace kuke karyatawa ba da kuka ta ubangiji wannan mata da aka ce ba sa kallon kowa sai kai a sata tsarf sai Allah ce ka annahunna al-yaqut wal marjan kyawawa ne yadda ka san hasin ya kuta da marjani wani masu abulƙiya masu haske haka wa'in nan mata suke haba Allah ce amin Allah ce da watanni ma abin da kuke karetawa da Allah ya wannan bayanin gaba daya sai ce hal jaza'u
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Allah ke na rahman فبأي آلاء ربكما تكذبان yan uwa mun san Allah a tafin sure mai sunanta ar-rahman Allah ar-rahman ne Allah ya ga mana duk wani bayan da muka ji ni'ima kaza ni'ima kaza ni'ima kaza Allah shin wai hal za hal za san lisan shin daman sakamakon kyautata biyan ba kyauta ba Allah ne ar-rahman kenan Allah bayin shi ne masu abin da yake so masu kyautata aiki shi ne shi Allah ar-rahman yi musu wannan kyautatawa da wannan sakamako Allah sama Allah yusu ci gaba ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
yawwa aljanna ku shiga yanzu zai wa mun mun ji wata aljanna ko mun ji wata siffa gidaje guda biyu ko to bayan wancan biyun ka rike su ka rike siffar su Allah kuma yace wa min dunihima akwai wasu gidajen aljanna wanda ba wancan ba su kuma su kai wancan su wancan daban suke su ma su ma gata nan akwai wasu daban biyu banda wa'annan su ma za Allah ta ga musu Allah sai ce fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban daga neman ubangiji bayi wacce kuke kaita a cikin neman Allah wacce kuke kaitawa ba ta Allah bace ba babu da muke kaita ya ubangiji sai Allah ya ce
مدهامتان Mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce mudhammatan mudhammatan wannan aje guda biyu su ma na aje muna matan don kasan idan gona ta ƙoshi da ruwa ba ƙabar ruwa shirka zai ce ta wansha da ta rudu lirfi suke lirfi suke da shirka da kirin san wansha ce shi mutu har matan cikin suke babu ƙabar na ruwa tsafi suke san wansha da aka ce fabi ayi ala'in rabbi kuma tukazziba mutane da aljanu daga neman ubangiji wace kuke karyatawa kuma yace fihi ma fihi ma aynani nadhahatan fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban su ma dai wannan aljanna Allah ce fihi ma aynani nadahatan su ma a cikin su akwai wani idanu na musamman nadahatan masu kado da ruwa masu kadowa kadowa suke ruwa kun mutawaki nadahatan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban daga neman ubangiji wacce kuke karanta mutane bayan shi akwai me kuma fihi ma fakihatun wa nahlun wa rumman fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban yace su ma fihi ma fakihatun wa nahlun wa rumman a wannan aljanna suwa guda biyan Allah ya musu kayan marmari ya aka ambato maka wasu daga cikin kayan marmarin akwai dabino akwai rumman Allah da ya ce daga ni'imar ubangiji wacce kuke karyatawa bayan wannan wa fihinna khairatun hisan fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban
na yi wasu mutum wani ana gama ne wani aiwance majibincin bigo to su ma wannan biyu ne ake gama ne su ma ga irin siffarsu da abin da ke cikinsu ya ce su ma wa'innan fihin na khairatun hisa a cikinsu akwai mata zaɓaɓɓu kyawawa khairatun hisan kyawawa zaɓaɓɓu ne zaɓala ne kuma hisan ce kyawawa hisan fabi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban
حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله يتي وإن وإن مات خلت حسان يتي حور مقصورات في الخيام وسماتها إن مسمى حور جمع حوراء mataye ne harare kyawawa makasuratun fil khiyam ba inda suke zuwa wannan khaimamun nasu a nan ba inda take zuwa ba zuwa unguwa gidan wa ko unguwa kowa ko kani babu eh ba zuwa unguwa eh ba zuwa unguwa eh ba zuwa koina ɗan wata ruwa bukhari aka musulmi ka ruwa ingantatta ne manzana ke ba labarin cewa inna lil mu'minin في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة يتطلوها ستون من في السماء يتي لمن فيها أهلون لا فلا يرى بعضهم بعضا معنى ده رواية بخاري كذا مسلم كاو مثلا كمان لبارن تتيا مؤمني مس إيمان أجناء الجنة سنة دوتا قوة iya da wani gida na lu'ulu'u lu'ulu'u ne aka yi wani beli birnin ba mai ta hudu bai ta biyar ba wakil daya ta tuluwa 60 mil fi sama bilikin tsawon shi sama ya ce mil mil 60 wannan garasiyar katsan metar san san metar shi wannan mil ba kilo ba mil 60 a sama annabi ya ce wannan gida guda ne na mummuni aka kwamkware lulu ba andiru ba ba ba zinariya ba ko azurwa lulu ne mu jago shi aka kwarkwale aka gidan kurin sama kuma min saddin ya ce duk mummuni iya da mata mata ne kurin nashi a ciki iya kai da kawowa ya ce wata ba ta san wata ba haɓa ɗauwa allah kai bulahiya ba akwai shagari akwai shagari ne ba akwai shagari akwai shagari yan wa wannan shine anan watarwa na buga mu labari cewa wai irin wannan lima ta Allah an iya ba labarin karshen hutawa daga daga wuta karshen hutawa daga wuta a cikin aljanna ya gasu ya gasu ya kare can da ya kare da an mutu shi haka annabi ya labarci cikin sai musulun manzo yake ba labarin cewa karshen yace annabi yake cewa ina ba ku labarin karshen mutuwa daga wuta irin suke tattaunawa da ubangiji Allah sai tattauna da shi yace Allah zai ci bawa na zai ce ya rabbi bala'in ta ya ishe ni tsamin ta ya ishe ni ya Allah amma ta a lokacin annabi ya ce ya zama gawuyi amma ba mutuwa ya zama gawuyi ya rubshe rumus ya gasu rumus gawayi amma ba mutuwa daren shi ya sha azaba daren shi haɗin wa Allah ba ka da wuta wuta a ba alkiyayi ya gasu zai ce Allah don girman ka neman Allah ina fata a kai ɗan gihin kun abarin gihin kun a gani Allah zai ce bawa na kaka yau dara ba daga nan gihin baksan komi ya tashi ya shi kun gihin shi kun gihin ya shi akwai wani suka sai musulmi Allah ya ba da umarni a kashi gehe an kashi gehe shuru annabi sai annabi annabi dariya yi ita Allah ya dama ba wani dariya da aka shi gehe dan diba ita Allah ya can kohu da can ita ba wannan ba kai kace ba shikenan daga kowa kare ita Allah ya duba ka Allah ya ce na kai dan can gidi kai shi da iyayi iyayi Allah zai hudu shi habba shi kofa ya gasar musu gawayi Allah zabar umarni a faci a cikin hayata wani ruwa na musamman za a ɗauka ta tsoma a ciki ana tsoma shi zai koma sabo halitta ful sabo halitta sabo halitta ful zai koma tukan kuma ya ce kama hanya aljanna haba an tsaya haba an tsaya ba manzo Allah ya ce ya kama hanya manzo Allah ya ce ba ya kama hanya zai aljanna sai a gito mai wani gidan shi aljanna ya ɗaga ya ga wani birnin dogo ya haske sama sai waɗe sai waɗe sujjada ya rabbi har yi jiki Allah ne ya sujjada ta ya Allah ya ubangiji a ce ba ba Allah bane ka gani ba Allah bane ba gidan ka ne cikin gidan ka na aljanna wannan wannan talaka ne ba talaka ne ƙarshen wuta ne haba Allah samu Allah samu shiga hori Allah kiyaye Allah ya ce kenan wa'annan mata ne hurun makasuratun filkhiyam mata ne horare kyawawa wanda ba sa rabuwa da wannan khema wannan kudin gidan shakatawa ne gidan shakatawa ne wannan khema kin fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban mutane daga neman ubangiji wace kuke karyatawa yace wa'annan mata lam yatmisuhun lam yatmisuhun insun qablahum wala jaa فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يشي وإن مات لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان ثم دون الجنة أخرى وانا مات ثم متنكو الجنة باب وند تبقى مات البدروي كين كل زوم هاري يشي فبأي آلاء ربكما تكذبان متاني a eh daga nan ubangiji wace kuke karetawa babu yace muttaki'i muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan muttaki'in su ma wani ajiye wani aljanna ga halin su ma a kishin gida suke ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan akan wata rafraf an ce nau'in shuhuda ne mai kima daraja ya ce shudin aljanna rafaraf suna kan wani rafaraf kuma tsanwa shar wa abakari zane wanda yake da zane ko kira ta musamman kyawawa fabi ayi ala'i rabbi kuma tukaddiban mutane daga neman ubangiji wacce kuke karyatawa ba wadda suka ta ya ubangiji
تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كرشي زام جرمم الله سبحانه وتعالى الله يا جرمم الله يا أوكاكا جرمم أبنجي maɗaukaki mai karamci ya girmama anwa wannan cikin karamcin Allah ne cikin girman Allah duk wannan imanimomi da Allah ya jiro a nasurori gaba daya Allah ya yi su don bayin shi kuram don masu imani ya saka musu sakamakon aikin da suka yi a nan duniya Allah samu cikin layin bayan shi na kwarai masu samu wannan ni'imomi da aka ambata amin na rabbul alamin yan wani ya kamata mu tsaya Allah kai mu shi na gaba Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan imani ya sa kuma cika da imani ya amsa ayyukan mu na alkhairi gaba da ya gafarta mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته